Mai sauraro akan mita 88.5 da laifin muryar zamani sunana Abba Isa Muhammad kuma mun zanta ne da kwamandan hukumar hana sha da fatocin miyagun kwayoyi ta ƙasa reshen jihar Kano Dr. Ibrahim Abdul game da wani mutum da suka ce yana safarin miyagun kwayoyi ta hanyar baddabani kuma ya shiga hannunsu har ma mun zanta da wanda ake zargin. Yaya sunanka?
Aiki, Igwim, To menene abin da ya faru a takaice?
na kawa wiwi ne, suna bin na kawa nan gari nan.
Wiwi kamar yaya?
Tabbas ga Igbo ne, eh, suna kawa nan gari nan.
Wani gari kake kawo?
Daga Lagos, Kake kawo a ina?
Harkana.
To kamar shekara nawa kana kawo?
A wannan shekara, Ta yaya kake kawo ta?
na sa cikin mota, sas.
Motar taka ce ta hawa ko kuwa ta kasuwanci kake hawa?
A ina hawa mota jin, wata kana ya yi wabbi.
To a yaya kake ɗauko ta daga can ɗin ko kuma rarraba ta a nan kan?
Daga can Lagos.
Sai So na doka daga mashin jin da yi wabbi a can, wata ya fata ta tasfiras. A statistics Lazarus, to yanzu kamar buhu nawa ka yo safarar ta?
wa kwalbiyu.
To ina da ina kake kai ta a nan kana?
A ina kawa ina ba yara suna sirawa.
Waɗanne irin yara kake ba?
Wani wani abokin ne, Eh, Ya sunansa?
Ema, A ina yake?
yana cikin Shi ma an kama shi koko yana can waje.
yana cikin sana To amma ba ku san wannan al'amarin ba daidai bane ba?
a sani a sani To me yasa kake yi?
ban gama gaskiya saboda na zana shiga wannan business saboda daga na zo na brown state saboda ake bukar wannan mubara wurin sai na zo na shiga wannan business Yanzu shekara ka nawa a duniya?
that eight To yanzu kana da shekaru talatin. Ka yi wata nawa kana wannan sana'a?
wannan kasuwa wannan shekara ne na zo na gari shekara biyar lokacin da bukar wannan na je kai na zo na shekara biyar Kamar ta nawa ce ta bai wiwi ɗin?
sha hudu da dari biyar To idan ka kawo ta nan nawa kake sai da ita?
a ina sa dubu goma da dari biyar kuma zan sa zan sa sha hudu da dari biyar sam dubu hudu Wai su waye suka kama ka ne?
NDA ne A ina suka kama ka?
Emiya Road da Bangare.
Tun da kai ina suke biye da kai kenan ko kuma baka san suna biye da kai ba.
Eh, zai kama abokina Imadu wanda suka yi sarrafa. Su ne masu kawo sa wajen naka.
Yanzu menene roƙonka ko fatanka?
Eh, Me kake buƙata?
na za a sa turma da da laifi. Da laifi balin sa kayan wannan business. Wannan watan wannan suka na shiga wannan business saboda wannan abin na gama.
To yanzu ita shekarar dubu biyu da ashirin ɗin ta ban ma tarihi kenan.
Na?
Ta ban ma wani mummunan tabo kenan ita wannan shekarar da ta ƙare.
Wala su karama ba. Na na riga dina wannan saboda wannan abin ban taba ban taba kama na ba wannan dai suna kama na na dina balin sa kayi da Allah.
Su waye kace sun kama ka?
Indira Indira Indiya ne. Na Kano.
Amma ana magana kamar jami'an karota ne suka kama ka.
A ba ka kuka suka mana ba. Da da injin suka mana ta kuka ba.
To bayan nan mun zanta da kwamandan hukumar ta NDLEA Dr. Ibrahim Abdul game da wannan kame da kuma sauran al'amura da suka shafi aikace-aikacen hukumar. Kwamandan hukumar hana sha da safarin miyagun kwayoyi ta ƙasa reshen jihar Kano Dr. Ibrahim Abdul. Ina aka kwana game da wancan mutumi da ake zargin ya shiga hannunku wanda ake zargi da safarar tabobi.
To wannan mutumin dai ainihin abin da ya faru shine ma'aikatanmu da suke Abuja a can kan hanyar Suleja shine suka kama kayan wiwi da ya wuce wajen kilogram hamsin amma fa bas- ba su san mai kayan ba sun da mai kayan shi baya bin kayan sai dai a turo mashi ta wibil sai ya karba a Kano sai suka faɗa mana nan kuma muka damƙe shi da muka kama shi can gidan sai muka ƙara samun shi kuma da wata kuma tabin wiwin ko mai yawa kuma ba ana cikin haka an kama shi kuma can sai muka samu mutane dan kaga akwai masu motocin nan na luxury da suke ba mu haɗin kai kamar yanzu sai suka ce ga wani kaya can kuma an kama sun gani a can ibadan so suna so mu tura masu ma'aikacin mu dan ya rako kayan nan kan jami'an tsaro su kama kuma kayan nan wannan mutum nan da yake wajen mu ne ka kaya guda nawa kenan uku ko duk shi kadai to shine muka ba da ma'aikacin ya je can ya biyo kayan sai da ya shigo nan garin sai karuta suka tsara kayan wai sun kama ma'aikacin ndla yana raka kaya To ba kuma ƙwarewa aiki suka nuna muku ba.
a'a eh to sun yi kokari tunda aka ga da ba sa sa ido da ba su gane cewa akwai irin wannan ba inda suna irin haka tunda akwai zargin cewa akwai jami'an tsaro wanda suke raka kaya da yawa kaga da aida sun taimaka mana wajen aiki ko to da suka kama sai na kira shi dan gudun shugaban karota na gama ya ce da masaniya na ma'aikaci na ne ga kuma mutumin nan da kayan shi duka nan kuma mutumin na nan da kan shi ya ya rako kwayan ya kawo nan maybe so da ya tabbatar cewa da gaske din ne yana zuwa nan kuma muka muka dauko mutumin da muka kama da yana nan da kayan shi kayan ma sign da aka sa a kan yayi kama da irin wanda su maka watan suka kawo kaga ya tabbatar da cewa ma'aikacin nan ba ba yana raka kwaya bane yana yin aikin shi tun da ni na sa shi ko To amma wani ba zai ce me yasa tun daga can ɗin ba ku kama ta a can a birnin tarayya ba.
a baka gane ba wani birnin tare an riga an kama ne ai ai an kama mana su suka kama na saboda kaga inda kotu take hurumin kotu shine inda aka kama mutum na ake kai shi ko sai na ce wancan kayan na Abuja ma'aikatan su turo mana nan ko a haɗa kai shi da wanda muka samu a gidan shi to yanzu da wannan wanda na ɗauko daga Ibadan kaga waje wajen kaya uku yan duka kaya uku nan za a kai shi kotu ko To amma menene yawan taba wiwin ko kuma wani irin nau'in kaya ne na kwayar?
kayan taban wiwi ne mai yawa na san dai wancan ya wuce wajen kilogram hamsin wanda kuma muka rako can wajen ya kai kilogram talatin da biyar wanda aka kama shi a gidan shi ma ana ji shi ma zai kai kamar kilogram hamsin kaga wajen wajen kwaya wajen kashi uku kenan duk shi kadai in za a caje shi kotu kaga laifin shi uku kenan To amma dama kun daɗe kuna fakon shi kenan ko ko dai wannan karan ne aka gamu?
A'a ban ba gaskiya ba ba maganin cewa mun daɗe muna fakon shi rashin sa'a ne kawai aka kama kayan shi a can hanya a sallar jama'a mutanen mutanen namu na Abuja ba daga nan da muka ci gaba da bincike har muka kama shi. Eh.
To zuwa yanzu wanne mataki za ku ɗauka a game da shi da?
Mataki matakin dan kotu za ta fi hutu ne in ba haka ba tuntuna an riga an kashe gaban kotu kuma kayayyakin nan guda uku da na wanda aka zo da shi wanda kawo suka tare suka ba mu kayan mu ba dan ba za a ce su suka kama ba kayan sun tare ne kawai kuma muka ga musu dama mu muke bin kayan mu ko Su- da kuma wanda muka kama a gidan shi da kuma wanda yan Abuja suka kama duka za a kai shi kotu a caje shi To idan muka kalli wancan batu da ita hukumar karotan ta yi na cewar ita ce ma ta kame wannan mutum hakan ba zai sa kamar a ga cewar ku ba kwayan abin da ya kamata bane ɗari bisa ɗari.
ita ma gaga mutumin nan kaga ka san ni ba na abu sai da zahiri nake yi ba na yin magana haka kawai na ɗauko maka mutumin ka tambaye shi waye ya kama shi ya ce yan dele muka kama shi ko to me hada karosa da kama shi kuma karota aikin da suka yi shine sun sa ido da suka sa ido sai suka gane cewa kuma daga baya cewa ba wai abin nan ba dan yan dele ke raka kayan to aikinsu da suka shi sun yi sa ido da suka yi yana nuna cewa ashe su ma suna so su su ba mu haɗin kai kenan amma ba kaga ce ai an ka duba zaka ce ai ba su suka yi komai ba a'a maganan gaskiya ai ko su dai kawai sun ga dan injiniya na raka kaya suka ɗauka kila jami'in tsaro ne yake so ya taimaka ma yan kwaya su wuce da kwaya ko amma daga baya fa a gaban shi nan dan abun shi ya kawo kayan na aka kira mishi mutumin da muka kama da kayan da muka kama na Abuja da kayan da muka kama na nan Kano da kayan da shi ma ya ce ya kama duka kuma ga sign na sunan mutum a ciki irin su guda daya aka ce mutum a gaban shi na waye ya ce duka kayan nawa ne to kuma kwace kuma karuta suka kama saboda Allah so in dai kana kana iya cewa karota suna ba da haɗin kai saboda su ma akwai kyakkyawan dangantaka tsakaninmu da karota amma ba za ka ce karota ya kama ba ko ga mutumin nan ku tambaye shi To amma ya ce wannan kamar shine karo na farko ya za ku yi da shi wajen duba al'amarinsa cewar ya ce ba zai ƙara ba tun da shekarar da ta gabata ta zo masa da wani irin yanayi.
a bayan da magana wannan ba haka bane in dan ya ce maka na farko ne kila ma na goma ne amma ba haka ya ga mana ba ya ce ya watanni da yawa yana turowa kai dai kai dan jarida ka ga ya maka ƙarya ina jin ku da yana ina maka ƙarya amma ina ruwa na To, Mu kalli shekarar da ta gabata a takaice ta dubu biyu da ashirin wani irin nasarori kuka samu.
nasarori kan kowane nasara aka yan jarida ana kiran kuna gani a idan ka aka kona kwayan da ta kai kilogram 28 nan ko da yan kwaya wajen 506 nan gwamna na nan shugaban kotu na nan shugaban hukumar yan dela na nan da sauran sarakunan gargajiya kowa na nan su suka kona ma da kansu kai wannan gagarumin abun na ci game da aka samu da aka dai ba a samu ba ko to yanzu in ka duba wannan shekaran gaba daya abubuwan da suka yi suna muka yi suna da yawa ko kokin da aka kama da da heroin wajen kilogram bakwai tun da aka buɗe nan ba a kama ba ba taba kama gonakin wiwi ba a nan sai wannan karan ba a taba kama kamfanin da ake haɗa maganin tare mai kodin ba sai wannan kan aka kama su da yawa duk kun gani ko kun ji kes din ma Zainab da aka kama wanda suka sa mata kaya da waɗanda suke aiki wajen filin jirgin sama da wanda agent da aka kama haka kubatar da ita daga hukumar Saudiya ba a kashe ta ba ko to yanzu ka duba wannan gaba ɗaya wannan shekara mun kama tan fa tan nake ga maka tan tara da saba'in da biyar da ɗigo ɗari ɗaya da ɗaya da ishirin cikin su taban wiwi wajen tan bakwai fa wani irin maganin tare su rahibnol da su pentazocin su d5 da sauransu din nan su tramadol wajen ton ɗaya da ɗigo tara aka kama in ka duba jimillar shi ne ya bada wajen abin da ya wuce wajen tan tara da mutane sun kai dubu ɗaya da ɗari da talatin da biyar to ai wannan ba gagarumin abu ne muka yi ba Mutum nawa kuka samu aka yi hukunci.
wanda aka musu hukunci an ba hukuncin mutum sun kai wajen ɗari da wani abu wanda aka ma wasu kuma da yawa suna gaban kotu To insha Allah a shirye-shiryen mu na gaba za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawa da Dr. Ibrahim Abdul din. A haka zalika a wani labarin kuma wato ma'aikatar nan ta jin kai ta ƙasa ta kawo ziyara nan Kano wanda sai ka tallafa wato mata da jari na naira dubu ashirin ashirin domin dai su ɗora jarin sana'o'in da suke gudanarwa. Kun kuma zan da babban sakataren wannan ma'aikatar Nura Ahmad Alkali game da wata ziyara da suka kawo nan Kano domin tallafawa mata da suke karkara da tallafin naira dubu ashirin ashirin domin su ja jari. Rama ya ƙarin haske game da tallafin.
Sunana Bashir Nura Alkali ni ne babban sakatare na Ministry ɗin Humanitarian Affairs.
Za mu so mu ji me hikimar wannan raba tallafi a takaice.
To, wannan tallafi dai kamar yadda kamar yadda kuka ji tallafi ne da shugaban kasa ya ba da umarni cewa a yi shi a wajen mata waɗanda a da watakila ko ba a haɗa da su cikin wasu abubuwa ba so ana so yanzu a same su kowace za a ba ta naira dubu ashirin tallafi wanda za ta dan soma wani abu da shi kamar yadda na faɗa kuma yadda shi excellency ya faɗa wannan abubuwa ne wanda ake yi a duk jihohi na najeriya da abuja mun yi wannan abin a wasu jihohin kuma kano yanzu da jigawa su ne muka zo yi ana fatan cewa kano za ta zama kamar ita ce wadda za ta nuna wa sauran jihohi yadda ake yin waɗannan abubuwan saboda idan ka ga yadda abun da aka yi ya yi tsari mai kyau wanda muke so sauran jihohi ma su su kwaikwaya kamar mata nuna suka amfana a nan muna tsammani muna kyautata san za a ba mata fiye da dubu takwas saboda kano ita ce ta kusan kowace jiha yawa so shugaban kasa abin da ya ce dole a yi wa kano abin da ya kamata a yi mata so insha Allah mata dubu takwas da ɗan doli za a samu To fatan mu dai shine Allah ya sa waɗanda suka amfana da wannan tallafi su kyakkyawan amfani da shi domin inganta rayuwar tasu kamar yadda gwamnatin ta yi. Sunana Abba Isa Muhammad akan mita 88.5 a zangon FM.